أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى الموبد الدائم الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوارد الأهد المتعالي عن وارد الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنات ونور النئيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
قال الفقيه الإمام الحافظ أبو الفضل إياد بن موسى بن إياد اليحصبي رحمة الله قال عليه الفقيه مثلا addini ya gaya mana kamar yadda muka yi bayani jiya alƙari sunansa kenan al'imamu shugaba alhafizu mahaddacin hadisi dubu ɗari abu da farali yana da ɗansa mai suna faralu sunansa iyaru bunin musa mahaifinsa musa bunin iyari kakansa kuma iyar shi iyar kakansa iyar al-yuhusibiyu ana nasabtahi izuwa ga yuhusibiyu nisbatin ila yuhusibu bin maliku ya hasubu bin maliku kabila ce daga minhu mayar yaman asalinsu mutanen yaman ne rahimahullahu alayhi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama duk lokacin da ka tana da hi sai ka masa addu'a ta alkhairi ka ce Allah ya ji kansa ya masa rahama duk mutumin da Allah ya bashi dama yi wa annabi hidima ya ɗora mutane akan yi wa annabi hidima dare da rana daga nan kuma har tayin kiyama bayanansa zai je to ba abin da za mu iya biyan alƙali ba abin da za mu iya yi masa sai dai mai masa addu'a ta alkhairi mu ce Allah ya masa rahama idan mun yi addu'ar ma kanmu zai dawo don wannan aiki da ya yi akwai sanin Allah Allah ba zai bari ba shi ya san sa kai yadda zai yi amma ka ce Allah ya ji kansa ya masa rahama to addu'ar za ta dawo kanka to Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa
الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء sai alƙali ya fara yi da alhamdulillah ya fara yi wa Allah godiya ya ce dukkanin godiya ya tabbata daga sarki Allah ana so bawa ya fara godiya ga Allah don ƙarshen rayuwa ma in ya je ƙarshe aka yi ga gidan aljanna dai abin da aka yi na farkon shi za ya ƙarshen masu magana suka ce abin da ya farko shi ya yi ƙarshe to wanda ya farkon ka ce alhamdulillah in an je lahira an yi ga aljanna ba a kira da wai humu an alhamdulillah rabbil alamin in an je lahira ni'iman nan da Allah ya mana da girmamawa da karramawa da albarka da ya sauke wa bayansa bawa ya gani yana gidan aljanna ba ba kai saka ce da Allah komai ba sai dai wa akiru da awai humu an alhamdulillah rabbil alamin ƙaryan addu'a bawa ya gode wa Allah kuma wannan usulubi ne na alqur'ani in ka duba za ka karanta alqur'ani za a fara da alhamdulillah rabbil alamin to haka alƙali ya fara yi wa Allah godiya dan dukkanin godiya na Allah ne kowane irin ni'ima ne shiga hannunka kowace irin alkhairi ne shiga hannunka idan ka duba akwai sababi akwai musabbabi amma idan ka duba hakika to ba za ka gode wa kowa ba sai Allah dan kwatancen da zan yi wani ira ga yace wani ungo sai dauki naira dubu goma ya baka to za ka masa addu'a ta alkhairi ka ce Allah ya saka masa da alkhairi amma kuma idan ka duba fa shi ma abin da ya baka ba nasa bane idan ya ce dubu goma nan nawa ne sai ka ce a mallaka maka aka yayi mallaka maka haka asalin mai dubu goma Allah ne in yana ganin takarda ne an yi wahala an yi to ciyawan na Allah ne inda fata aka yi ma dabbar da aka yaƙi fatan aka yi wannan kuɗin da yi Allah ne ya halarci dabba da babu dabban da me za ku yi ko kuma da ba ciyawan da me za ku yi to kaga a zahiri kayan na Allah ne sannan kuma shi mutumin ya ce to ai ni na baka je ka je kai dakata kai din ranka ma baka arwa kai ran naka na Allah ne yanzu da kake cewa kai din me naka a kanka yanzu a ce da mutum ka ba da ina gudunmuwar da ka ba da za a halicci kanka akwai abin da za ka iya nunawa ba wani gudunmuwa da kai wa Allah ya halicce ka yi yayi ka don ni'ima ta sa sannan kuma ruhinka wannan ran naka da Allah ya baka aro ne nan gaba kaɗan Allah zai kwace idan an zare ran naka akwai kai ai babu bayan wannan kuma gangan jikin naka da ka gani a yadda ka gani ba wai kai kai ba Allah ne ya suranta ka a haka to haƙiƙa idan ka duba ka gani ruhinka na Allah ne kai ma na Allah ne abin naka na Allah ne masu magana suka ce kai da wuya duk mallakan kai ne babu wani abu daban shi yasa kowane irin ni'ima ne ya zo ma ta bangaren wani mahaluki shi mutumin ka masa addu'a da wane kai kai min abu kaza ta sanadiyar ka Allah ya bani abu kaza to Allah ya saka ma da alkhairi a haƙiƙa kuma in za ka yi godiya ka yi wa Allah idan kuma ka ce masa na gode wane na gode to godiyar da za ka yi masa fa ka yi masa godiya a matsayin sababi da musabbabi amma godiya na haƙiƙa a yi wa rabul izzati wal jalal ko da ka ce wani na gode na gode godiyar tasa daban take godiyar shi hadisi ne godiyar hadisi ma hadisi ne to in za ka yi godiya a haƙiƙa wanda ya cancanci ka gode masa ɗan a haƙiƙa sai ka kalli Allah amma malami ne ma ba haka zai yi ba sai ce juzitu kairan Allah ya saka ma da alkhairi sai ya koma ya gode wa Allah ina fata kun fahimta Allah ya saka da alkhairi alƙali yawa Allah godiya ce almunfaridu bi ismi al-asma sarkin da ya dayanta da sunansa madaukaki ya dayanta yi ne sunansa Allahu madaukakin suna wanda a kowane suna yana arawa kowa kowane suna ana ara shi amma banda Allahu suna ne wanda yake ismul jalal mai daraja to an masa godiya da sunansa kuma an ka kira Allah da Allahu ka kira shi da ismul azim idan da wani bukata kana zo Allah ma ka ce Allah ar-Rahman Allah ar-Rahman sai ka kira shi da haka ko ya Allahu ya Rahman ya za ku yace uludu ullah au udu rahman ayyan mata da ufa lahu asmaul husna idan da wasu sunayen da ba wannan ba ma ka kira shi sai ka kira shi da kowanne yana da suna 99 kowanne aka kira shi Allah zai amsa wannan shi ne a cikin alkurani amma a taura yana da suna ɗari uku a linjila yana da suna ɗari uku a zabura yana da suna ɗari uku ya bai wa annabawa suna dubu ya bai wa mala'iku suna dubu shi ya kebu da suna dubu da ƙwaya ɗaya to yi yasa an za ka roƙe ko ka roƙe da sunan da ka sani ko ka ce da sunan da na sani ko da sunan ma da ban sani ba wannan sunaye gaba ɗaya sun kewaye sun da tara zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to amma alƙali ya yabe da sunansa maɗaukaki almukutassu kuma almukutassu bil izzil ahama almukutassu bil mulki al'azzul a'ama wanda yake bi da mulki mabuwayi karare shi mulkin Allah ba mulki ne irin na mutane ba duk wanda kaga a duniya an bayi mulki har aka bashi an bayi mulki ne dan a ga adalcinsa idan Allah ya baka mulki ka yi adalci to mulkin shine zai zama sila na sanadiyar higanka aljanna kuma duk abin da Allah ya baka shi karkare na ka riƙe abin da daraja abin zai zama maka sababin higa aljanna kuma duk abin da Allah ya babu gyara mai mulki idan an ce za a mai da shi malami mai yiwa barna za a yi malami aka ce za a juya yi a mai da shi mai mulki tsarin ba zai yi kyau ba to yi yasa in Allah ya baka mulki karkare na mulkin ka tsaya ka yi adalci ka ji tsoron Allah in Allah ya yarda mulkin shi ne zai zama sila na tsanin higanka aljanna idan kaga an baka mulkin baka yi ga aljanna ba to da abubuwa ka gurbata su ko da zalunci ko da fasuci ko da hasada ko kuma da jiji da kai ko da girman kai to yi kenan Allah ya baka mukullin higa aljanna amma da kanka za ka barar kiza duk mutum da Allah ya bashi sarauta yana da cika-cikai da yawa na ɗaya idan an baka sarauta don hankalinka ka dinga amfani da hankalin mutane kar ka dogara da hankalin kai kaɗai idan za ka yi abu ka nemi shawarar jama'arka amma idan gaskiya ta bayyana ga yadda gaskiya take to wala ya kawo na laumata la'in kada ka ji zargin mai zargi kuma idan Allah ya baka sarauta wani ya zage ka ko ne ya ma laifi karka ce a take za ka zartar da hukunci idan ka ɗaga masa ƙafa ka masa rangwami to Allah zai duba babban laifin ka kai ma Allah zai ma rangwami kuma idan an ba da mulki in dai barkon mulki ya tafi akan zalunci zalunci kada aka fara to masu magana sun faɗa zalunci baya dawama duk mulkin da aka cuɗan yayi da zalunci to ba za a daɗe ba za a ga wannan daular taruya kuma ko yayanka ba za su samu damar su gaje ka ba me dalili an baka kayi zalunci ba yadda za a yi kai zalunci mulki ya dawama duk mutumin da yake so a bayin mulki ƴaƴansa su gaje shi kakan yadda ya gaji iyayensa da kakanninsa to in yana so abin ya dade to ya sa adalci a ciki kuma a ji tsoron Allah a lamarin a dinga duba Allah to abin zai dade dan masu magana sun ce a dade ana yi sai gaskiya in dai za a dade ana yi sai gaskiya duk mutumin da bai kirkiri rayin gaskiya ba zai ji kunya shi rayin gaskiya ka yi a lamarin mulki ba yadda za a yi ka ji daɗi don lokacin da mutum ya hau mulki mutane uku ne yake tare da su rabi suna son sa akwai wanda suke son sa akwai wanda ba sa son sa akwai wanda sun tsaya tsaka tsakiya su ba su ce suna so ba su ba su ce ba sa so ba akwai wanda suka zurfafa da sansa su ne fadawa da dogarai wanda agunsu ma sarki bai da laifi akwai wanda su in mulkin naka yana da kyau za su ma addu'a in mummuna ne za su yi addu'a Allah ya hire ka ban ba za su kuso kusa da mulkin ka ba akwai wa'anda kuma sun zuba ido sun suke ya za a yi mulkin ma ya lalace akwai wanda kuma sun zuba ido ya za a yi mulkin ya yi kyau wannan suna ƙoƙarin su ga gyaranka wannan suna ƙoƙarin su ga ɓarnanka wannan kuma su sun tsaya ba sa so kuma ba suna so ba ba ba sa so ba wannan kuma su a gunsu kwata-kwata ba ka da laifi to duka gyale su kai kuma sai ka duba Allah me matsayinka a gurin Allah duk abin da za ka yi ka duba Allah in ka duba Allah maƙiyan ma za su komo su zama masoya amma idan ka bar Allah masoyan za su zama makiya makiyan ma za su zama makiya kuma nan gaba masifa za ta tunkaro ba mafita yasa duk abin da mai mulki zai yi ya kula in sawadawansa za su daki wani ko za a walakanta wani ya hana sannan kuma kar ya yi zalunci ya cire hasada ya dinga yin tawari'u yana kankan da kai ya daina ganin an baye mulki kamar ya fi kowa ba haka bane shugabanci aka bashi shi Allah ya san sirrin bayinsa don wata rana haruna rashid yana tafiya da soja dubu ɗari wani bawan Allah ya ce haruna rashid ka ji tsoron Allah yana kan doki gaba ɗaya tsalle dira ƙasa ya ce da mutane yana dira kowa ya dira ya ce musun koyar da gasa Allah yana kallon mu haka shiru ga doki dubu ɗari ba kowa a kai aka ce ranka dai mai dalili ya ce to kana gama mu da wai za ki ne la huta illa akadatul izzati fa hasbuhu jahannam suka sharu suna kasa daga baya suka tayi suka hawo dokin su to duk lokacin da kake mulki kana hatara da magana guda uku in an tunkaro ka da ita ka san matsayinta daya mutum ya zai ce wane na yi laifi amma dubi Allah in dai kana so ya dubi ka a mulkin ka to ka dubi Allah mutum ya zo ya same ka kana mulki ya ce wani amin alfarma a duba alfarman annabi aman alfarma in za ka iya kai in ba za ka iya ba ka ce to ba ni da yi amma na ma alfarma in kai ba yi wa laifin amma idan Allah aka saba sai ka ce a'a hukuncin da kai abin da kai ba daidai bane bari za mu zantar ma da hukunci Allah ya jambara wa ne mu yanke hannunka in kisa kai mu kai ka ce dan Allah bari yi Allah ne ya ce a yi shi da kake mun magiya da yi ya ce a yi hakan maganan ka zan bi ko maganan Allah zan bi daga ka rufe bakinka kuma sai ka musu isharat sai ka yi nuni kudin maza maza in hannu ne kyas a yanki an gama aikin sai ka gida ya zo bawan Allah Allah ko za ka je gida ka dan wani abu dai kaga kake cewa ne alfarma ka san aka faɗi wannan abin na Allah mu ba kan hukuncin Allah makan cewa muke yanzu gidan ka da abinci ko babu da gashin kawo buhu daya ga dubu goma ka ji yanzu ya zan yi da hannu wani ba kuma kaddara ce Allah ne ya kaddara ka yi sata shi kuma ya kaddara ma da yanke ma hannu Allah ya kiyaye gaba kaji a kiyaye irin wannan kaddara da Allah a kiyaye a kiyaye sosai Allah ya kiyaye ba kyau ba kyau a kiyaye kuma nan gaba kai za ka yi mutane wazi shi kenan a raka shi haka za ka je kuma sai kuma ka ci gaba da harkan ka gun Allah ka yi daraja amma in ke da haddin Allah ba dama a ma magiya ka kare amma idan kai aka yi wa laifin aka ma magiya to sai ka bar naka wannan shine ka'idoji na sarauta mai sarauta bai yarda a dinga ka masa gulma ba kana sarki ko hakimi ko sarkin yanka duk lokacin da wani mutum ya kawo ma maganan wani mutum wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ka taka suke mutane abin al'ajabi ne mutane haka ne ya faru ka ce Allahu akbar to zauna nan dama shi sarauta ba masa wargi sai a kira wancan da ya zo in ya zo ma kar ka ce wani ya gaya min kaza kai sarki ne ka ce wani maimaita maganar da ka faɗa ga wani nan a ranka da dama ni ban san abin haka yake ba kai nan za ka mana wargi mu za yi wa haka yanzu raina ni kai kenan raina ni kai ni ba ka za a kan gaskiya Allah ya ajiye ni ba ko a kan gulma ka zo ka ɗauko maganin wani ka kamun shi ka zo ka ce kaza a'a kai yanzu da aka kawo maganan ka kana so a bi haƙƙinsa ne ni na yafe to karka mana irin wannan mun yafe amma fa Allah ba zai yarda ba a dan horar da shi eh saboda in ka koma ladabi ne na kotu in ka je sai ka faɗa kai ma ina wane in masa bulala uku mai kyau a ai ai ranka da tsoho ne ya ce ba akwai fatan zai dauka zai dauka zai dauka ai dama fata ta ta saba da wahala ba ka dade kana noma ba rana ka daga kana tafiye-tafiye ba ga kai baki ba za ka iya ɗauka a lafta masa da shagiri ne yaro ne fulilliki sai a ce fatan zai bai fatan tsoho ya saba da wahala buga shi kai ka masa bulala a lafta masa bulala kamar guda uku wanda tijo ne na kar kana waiwayawa kana dan duba wani takarda haka ma daga an yi sa uku an yi sai a ce to a fita da shi ba e bakin rijiya ba gurin wasan mai ido ba ne ya kiyaye kansa a kiyaye kul ka sake kama na nan to sarki kenan amma an zo ana gulma da sarki wai a fadawan kan na son wane ni ba na son wane duk ba garkashin ka suke ba kana sarki mai daraja har kana son wani ba ka son wani kai kira wasu gaba ɗaya wanda ya ma laifi ka yafe masa wanda kai masa ya yafe maka amma kana zaune in dai ana kawo sarki gulma to in Allah ya da wannan fada ba za ta dore ba abu na uku kuma kar sarki ya dinga neman kuɗi a gun talakawansa babban matsala ka ce su ma haraji in dai talaka yana kawo maka haraji kana sarki to darajar sarauta ya ƙare don wannan nasiyar hishe usman ibn hodiyo ya yi wa sarakuna Najeriya bayan ya yi jihadi ya zama mujaddadi a Najeriya. Duk sarakunan ƙasar Hausa ya tara su guri ɗaya. Shehu Usman ibn Hodi ya ce to sarakuna ga mun kama muku daular musulunci ku ji tsoron Allah ku ko kuraye ne na Allah talakawan da suke Nijeriya su kuma tumaki ne na Allah Allah ya ba ku kiwon tumakinsa a matsayin kuna kurayen Allah idan kun kiyaye wa Allah talakawansa irin yadda ya ba ku kiwo ta zai nema muku abincinku ta hanyar da ba ku sani ba amma idan kun ce wannan talakawan da Allah ya ba ku su ne a matsayin tumaki a gunku su ne abincinku su za ku ci to ba Allah zai iya turo zakunansa fa su cinye ku fa ya gaya musu haka bayan shehu usmani ya yi wurtati ya koma ga Allah sarakunan suka saba wasu daga cikinsu suka dinga zaluntan talakawa in haraji ne talaka in noman sarki ne talaka in menene talaka aka dinga azabtar da talakawa Allah cikin ikonsa suwa gidajen sarakunan suna da bayi sai bature ya zo Nijeriya shi ma mulki Nijeriya daga nan sai turawa suka ce to ku ba mu ‘ya'yanku mu kai su ingilan mu koya musu karatunsu na turawa to sarakunan da suka tayi sai suka ba da ‘ya'yan bayi sai suka tura ‘ya'yansu hakimi kai ka je ka wakilci guri kaza kai ka je ka wakilci guri kaza kai ka je ‘ya'yansu suka zama hakimai ‘ya'yan bayi da suke gidansu suka tattara suka baiwa turawa yaran suka je suka yi firamare suka yi sakandare suka yi digiri suka yi master suka dawo da suka dawo nigeria sai bature ya ce to wayannan su ne wakilai na yaran su ne chairman yaran su ne sanata ya kawo siyasa yaran su ne rep yaran su ne gwamna sai aka dawo ba su ankara wasu ga gansu a bakin zakuna ba su ankara ba sarkin haɗeja tun da mun kusa da haɗeja muke sarkin yana gargahin ciyaman ɗan haɗeja shi kuma ciyaman ɗin ba ɗan sarauta ba ne ɗan karkaran nan ne ka zo na zo amma sarki bai sai ya tafiya ba sai ya shaida masa sarki zai na haɗeja zai yi tafiya sai ya haɗa sarkin kano in zai tafiya sai ya gaya wa ciyaman ba ba ya da gado a mulki amma sai ya shaida masa zan fita fa sai amma zai rubuta afrubal ya rubuta alawu ɗinsa zai ce to da in mun ma izini ka fita haka sarki yake fita sarkin gumal yana garkayin ciyaman ɗin gumal sarkin azare yana garkayin ciyaman ɗin azare sarkin dutsi yana garkayin ciyaman ɗin dutsi me ya jawo ɗaya tara maganar shehu usmanu ibn hodiyo gahi nan ba sa ma jin tsoron sarakunan yanzu yanzu sanata ne zai ji tsoron sarki ko rabu ne zai ji tsoron sarki in suka je fada abin da ake musu yanzu suna yi yaro ba ruwansa takalmi kudin zai kwabe ɗan zamani kuɗi ya ishe shi ga kuɗi ga karatun zamani eh jaran kare salamu alaikum in ya ga daraja ta kai daraja ko abokin babansa ne sai ya ja mai martaba barka dai barka dai barka dai a ɗan ɗaga masa hannu haka eh ba ruwansu kuma dole sarkin zai tashi ya je gunsu suna abuja su shi yana ƙauye su suna abuja la ilaha illallah dan talaka yana abuja dan sarki yana ƙauye su suna abuja can ne gudun zaman su sai an buga musu waya zan zo ne a ce ranka da kai hakuri ni ma zan zo weekend ina ga ranar juma'a zan shigo asabar lahadi ina nan litinin zan koma in na zo ka zo ya ce wai daman dan hiriya za mu je abuja ne saboda to ba kuma idan na koma sai ku zo da mutanenka kana so ko ranka dai kana so a dan kada ma jiniya ko wi wi wi wannan ko wi wi haka to mun komo sai ka zo dan talaka ya waye yana dariya yana raha da hi bai mai da hi komai ba me dalili an bar maganar shehu usman ibn hodiyo yaro matashi malam la ya kiyaye mai zamani yaro ba dafa'i ba jalabi ɗan zamani kuran ba dafa'i ba jalabi yana harka ba ruwansa da wani ka jefe shi sun kuran ka zo gunsa ne zai jefe ka da dungulan kuɗi shi zai jefe ka da kuɗi amma ba ruwansa da wani abinka da kake yi ko ya ji tsoronka ko ka masa wani muzurai ya waye a wannan gurin ba ruwansu kurin za ka yi ka yi a nan garinku ne za ka jefe wani ka zauna lafiya su yan zamani ne Allah ne ya aiko su sun zo zamanin su yayi a bi su a zauna lafiya a saba musu su saba maka amma da ka ba Allah dole su bi ka dole su bi ka shikenan ko mu da muke gaya muku muna gwada ba babu wani dan zamani da zai ce mutar da shi Abuja babu shi wannan dan adalcin da muke kwatanta muku yi yasa ba za mu je ba kuma in ka neme mu ba za ka gan mu ba sai dai muna mu'amala da kai mun yarda da kai sai mu faranta ma rai shikenan amma ba dan abin da kake da shi ba ba ruwan amma muna mu'amala da kai ka zama jiki da jini kana zuwa kana kewaye makarantar mu to wannan larura ko wani abu ya same ka mun je dama babu haufi amma shi ma fa da kyar ko mahaifiyarka ce ta mutu muna mu'amala da kai to wannan sai mu je kana Abuja inda akwai dalili ko kuma ba ka da lafiya ka ce a gaya mala ba fakar na mutu ya zo ya ganni don Allah ya zo ya ganni a taimaka ina zuwa gurin malam sai a lissafa almajirai wani ya zo gunnan kamar sau hudu ko biyar ɗan zamani amma ko yanzu bai da lafiya kuma bai da kai ingila ba ya ce mu yi da hudu da jama'a mu je an ce a je to ba yi kaɗai zan je ba ina malamin taga bismillah za ku raga mu abuja ina malam hasan za mu tafi abuja ina malam bra za mu barci kake abuja za a tafi babban garbi mu je a raka mu a je abuja mu zo da mutane alaiman suna ce ka kimba kamar wa wani juma'ar mu tafi abuja mu je kwana uku hudu biyar mu dan ci naman mu a yanka mana rago mai kyau mu ci mu yi masa addu'a in zai mutu mu ce da Allah an fasa mutuwar Allah kar ya mutu sai mun tafi ba zai mutu ba wallahi wallahi ba zai mutu Allah ka dube ya taimaki addini a daga masa zuwa ila rabbika muntaha zuwa wani lokaci kenan sai a dan daga masa kafa mu kaiwa Allah kuka mu ja saifi hizbul yamane an mun gama mu ja hizbul bari mu dora ta a kai mu ja jaushin mu ja dabbari ka gani mu kuma mu danna masa ya muhiya wa ya dafi afati mutuwa sai dai wani lokaci wannan sai mu dawo in zai ba ku miliyan ɗaya ɗaya mai kyau kun zo kowa zai gyara gidansa to ka wannan ba zan muku bakin ciki ba ko a je a ɗan rayu a dawo a je marayu a rayu a dawo daga nan zuwa sati ko da ba za mu gan kwagon karatu ba dai mun yi haƙuri in kun kai kai abin da kuka samu sai a dawo kuma sai a zauna to sarki babu dalili irin wannan aje gudun sarki sarki ya bata lissafinsa zai yi duk wanda zai ni Allah ne ya ara masa muna gaya sarakunan ne su gyara domin mulkin nasu ya dade a dade ana yi sai gaskiya sai adalci a ji tsoron Allah a kyautata kuma kana mulki kar ka yadda a danga ziga ka kana ta zalunci ba haka ake ba kuma kaga wanda ya raina ka kana mulkin ba kashe shi za ka ce a yi ba wani sarki mun ba ku labarin ɗansa an naɗa shi yana jijji da kai yana sabon sarki a lokacin nan wani mutum ya zo ƙofar gidan sai ya dinga ficewa da takalmi a gaban sarkin yana sabon sarki sai kira baban sai ya ce babu wani yare yana ne zan sa a kashe shi ya ce haba wani kai ne dai marawaci dai me aka yi aka yi wane kai alkhairi kai alkhairi sai kira shi yana kiransa rannan da zai fice da safe da takalmi ce wani zo ya ce don labari kaza wahe gari ya cire takalmin da zai ce wani zo mana ungo wannan kafin ya zo fadan ma ya cire takalmi wahe gari ya bayi da ya zo shi yake share fadan kar ka yi garajen gyara mulkin ka ce za ka kai mutum ka yi haƙuri ka bi da yi ta layuka da yawa da farko ka bi da yi ta layin alkhairi da layin kyauta in yaƙi a masa wa'azi in an ki kaga jarraba ce ta Allah ya ma to sai ka nemi tsari tsakaninka da yi kamar wa Allah Allah zai ma maganin sa amma zuwa yayi ya zage ka ko rena hukuncin ka ko wani abu zai iya kawo kansa amma haka dan wani baya san kan ka kai wannan to makiyan naka an gaya ma mutum ɗaya ne kuma in za ka yi mulki kar ka yi da kudirin ƴaƴanka su gaje ka a'a ka yi kyakkyawan niyya ka dinga alkhairi ka baiwa wannan ka baiwa wannan in suna ne kana sarki ka yi kokari ƴaƴan talakawa in sun in talaka a matarsa ta haihu kana aika rago ana suna don Allah na biyu idan yarinya ta isa aure baban da ka kira ka ba uban kudin gado kana tambaya talakawan mu duk wanda wani abu da ya same ku na nauyi ku zo abin da za mu iya za mu yi wanda ba za mu iya ba kuma za mu kwatanta in suna ne a zo gidanka in aure ne a zo gidan sarki to in kana wannan alkhairin abin mamaki in mutum matarsa ta haihu ma sunan sai a fada za a yi wani sai "Ah, muna da uba ba a yin suna a nan mu je fada sarki yanzu ya tayi daga matsayin sarauta ubanmu ne uba ne ina wanda ya yi ban rago ne sunan yata ne maza aka yi alkhairi ai dole ido ya ci ko if dole baki ya ci ido ya ci kunya sannan ko bayan wannan har ila yau in daura aure ne zaka je kowa ya ce sarki ne alwali me dalili ba kai zaka ce aban alwali ba gazawa ne alkhairin ka yasa talakawan su dau alwalanci su baka dama kai wali wali ne ai to kuma an kara ma alwali wani abu ne sun ce walihi ne hakimi sarki to nan gaba kuma kana ba wannan ya aure da yansa wannan ya aure da yansa an dau goro za a ce daura aure fa sai a fada to kullum fada yana nan a raye a yi ga fada dogare su sanar da sarki ga yi nan fa mutane guda ahirin za su aure da yayansu kai ne alwali an zuwa na jira ina maga yaki ya ce ga muna ce duba mu gani ya fada ta ci karan kai ne a kira min waziri waziri yaya a ce ranka dai ka zo ka gani kaman birnin kano to ina galadima ina san kira a kirayi galadima ce ranka dai da girma na shigo fa ina hakimin cikin gida ina hakimin waje ina magasiddi ina mabudi ina shamaki a kira wasu mabudi ya zai ce ranka dai ma fita ya jiran ka da ya gama shi mutane sun miƙa wuya fa da makiyan da masoyan duk sun zama da mun kasa ma gane su to alhamdulillah kai kuma karka ce komai in ka ji haka sai ka ce to alhamdulillah to bismillah sai mu fita kana fitowa ka ce masu dala'ilu su je su buɗa filin da yi wa annabi salati a buɗe da yi wa annabi salati ka ce makaranta a sauke yuzu sittin an gama an bude sannan ka ce to ina liman mai daura aure dan ce ranka dai ga nan malam liman za a daura aure yaya za a yi auren nan an ce ni ne a ranka dai ai siga za mu bayar idan aka ba da siga aka karba kudin daura aure ɗaya za a yi duk za mu haɗa yi ba sai an daura wannan an daura wannan ba wane mutum to yi kenan kowa ya je ya karɓi siga kai ka bayi na baka ya baka ka ba an gama ya to yi kenan sarkin ya alwali duk ya baku duk ya ba ku kunne ma ya to duk ya ba ku shi ne alwali ubaya duk ya ba ku kai ma an baka dogare ne abin nan wane ne dogare za su ce an ba ku talakawa an ba ku duk ƴaƴansa ne ya ba ku a neman daura aure karka karanta gajerun dogayen sura ba a yi wa sarki haka ya ka karanta sura kullillahuma malikul mulki tutul mulki man tasha ربنا تقبل منا انك الفات هذا ذاك يا كركشه وتذل ما ما فدا وتذل ba jannan ai iya iya nan zaka ja bayan kai addu'a yi kenan to wannan shi ne sarauta kowa ya zama naka amma kana sarki kana jin haushin talaka Allah ya ajiye ka a kujera mai daraja wanda mukullin aljanna yana hannunka wanda kaga yana kinka kai masa alkhairi wanda baya son ka kaso yi kar a yi gulma a fada duk abin da ya zo na hannunka ya zama na talaka ne in dai sarki zai tara kuɗi to ba shi ba sarauta ba a ba a yin sarauta da tara kuɗi in kana so a sai da rai to bare a sai da kuɗi a nemo suna masu magana suka ce rai ma ba da yi ake dan sunan to yaya kuɗi sarki duk lokacin da ya ce sai ya tara kuɗi a banki sarauta kuma ta ƙare ta ƙare in mutum yana so ya yi sarauta kar ya zauna da kosis ya baiwa wannan ya baiwa wannan ya baiwa wannan da abin da aka zo karamar da talaka za ka zauna lafiya da Allah za ka zauna lafiya da jama'a za ka zauna lafiya kuma kar ka yi niyyar sai ɗanka ne zai gaje ka ka yi yadda Allah yake so shi Allah zai shirya in ka hirya ba shirin Allah ba ne zai rusa zan rusa in kana ce da mutane wani ba zan bashi kaza ba zan kai dana hakimi kaza in na kai ya dawo daga na gama zai zo kaza ba kana hiye hiye ba Allah yana kallon ka ba yin wannan ka koya musu kyakkyawan tarbiyya ka dinga alkhairi in alkhairin ya kai alkhairi bayarwan ya zama bayarwa Allah ne zai gyara ma zuriyar taka ka gyara gaba to bayan za ta gyaru amma ka bata gaba baya ta ya zai gyaru Eh? ka taba ganin jijiyar itace an yanyanke ta kuma sai a ce saman za ta yi toho ai da gyaran kasan ne saman yake karuwa ko ko ba haka bane yawwa idan itace ana ba a kasan ruwa ana sa taki ana sa wato rehen sai yayi kyau yayi tafiya amma kasan ya fara mutuwa wai kuma a ce wai rehen zai yi toho ka yi zalunci ka yi ha'inci ka cuci al'umma ka kwace gidan wannan ka kwace gonan wannan a waye gari a dawo a ce bayan ka yayi kyau ko da wani malami ya gaya ma zai gyaru yaudara ka yi ba gaskiya ba ce idan kuma ka ga kana so a ran ka za a yi a gaban ka za a yi kake so ka gaya wa Allah Allah ya zaɓa ma wanda kake so mutanen za su taru wani waƙiya ya faru su ce ranka ya dade ba ka da lafiya kan kana raye a ranka muna son wane mana sarki in sun nuna wanda kake so fa ni ma in sun nuna wanda ba ka so ka ce to mu abin da muke nufi ba haka ba ne amma abin da Allah yake nufi daban to saboda haka mun bar namu nufin mun koma na Allah wannan tsarin da kuka yi daidai ne a bashi in an bashi Allah ya yarda bayan ka mutu sai kaga daga baya dan kadin yayi gado domin wannan hakurin da kai inna Allah la yuri wa ajral muslimin Allah ba zai daga baya sai dan naka yayi gada an samu wani sarki wanda ya yi wannan shi ya tara fadawansa ya ce kai jama'a bayan mutum ya mutu ɗansa ya gaje shi ba wannan tsohon yayi ne mu bai kamata mu yi haka ba tun muna da rai mu kira wanda zai gaje mu ya gaje mu sarkin ya tara fadawa guri ɗaya bayan ya tara su sai ya ɗauki wake ba wa kowa ya ce kowa ya je ya shuka waken nan a nan zuwa sati biyu nake so ya yi ganya fala-fala a kamun da ya ba da waken mutane suka shuka duk waken ya mutu kowa saboda tso sarki ya ce duk wanda ko bai mun wannan ba zan sare wuyansa sarki daga nan kowa saboda tsoronsa ya je shuka wani waken ya yi fala-fala sai wani mutum guda ɗaya shine ya zo ba waken bai kama ba sarki ya duba waken wannan wane wane haka kai sande madalla madalla Allah shi albarka kaji wane kai ba a'a yayi kyau a'a yayi kyau da haka mutum wajen mutum saba'in ya musu godiya kai ya ka zo ba wake sai to na shuka ya mutu yace to aje aje ka za a sare wuyanka ai na ga ma duk wanda na bai fito ba zan sare wuyansa yace to za a sare kam sai dai a sare ni dai iya karfi na nayi wake bai fito ba shine daga baya sarkin ya fito ya kira mutane ya zauna ya ce jama'a ku zo wannan waken da na baku fa na san ba zai fito ba sai da na dafa fa na baku shi sai da na dafa waken nan fa na baku shi ni na san ba zai fito yanzu saboda ha'inci irin naku da kin Allah da munafurci yasa waken nan nawa ba shi bane kuka shuka wani wake kuka kawo to duk wanda na bashi waken ni ma na san ba zai fita ba wannan waken a dafa yake saboda haka ku saba'in ɗin nan duk munafukan fadawa ne ku bar fadan nan kar mu ƙara ganin ku wannan wanda ya shuka bai fito ba shine mai kyau aka ce wakin ba zai fito ba yace jama'a ku shaida na kube mulki na na bashi mu ma muna mu bayya kuma a madadin wayancan saba'in da muka canja su a canja wanda ranka yake so aiwa musulunci aiki ta kirkin sarki guda ɗaya kenan na biyu in kun ta yin sarauta ku je ku nemi tarihin maliku saifi ibn ziya zan ku je ku ga yadda ake sarauta yadda ake adalci a sarauta an gama a je a duba kalifancin umar bin abdul aziz a ga yadda sarki yake adalci saboda haka in yana so sarki ya taimaki kansa a mulkinsa kar ya yi zalunci ya yi adalci idan yana so ya taimaki talakawansa ya yi adalci idan yana so ya taimaki addinin Allah ya yi adalci idan yana so ya taimaki al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci idan yana so bayan ya bar duniya zuri'ansa su gaje shi to duk wani wayo da dabara baya yoyuwa ya yi adalci in ya yi adalci ita adalcin daga baya abin da aka yi ta sai ta komo ta yi baya sai ta gyaru ta yi kyau saboda haka duk mulki in an baka mulki a duniya aro ne haƙiƙanin mai mulki shi ne Allah mu je gaba kaɗan
allazi laysa dunahu muntaha al-mulki al-azzu al'ama kuma karare kowane mai mulki baya rabuwa da barazana ta fanni guda biyu ɗaya in kana mulkin nan ko da fada tasa ya ce shi ba a kai masa hari ba gaskiya ba ne masu kaiwa hari suna da yawa idan makiya ba za su zo ba talauci zai zo in talauci ba zai zo ba jinya ba wanda ya sai hana shi shi zai kawo hari Eh. barayi ba za su zo ba dan fashi ba za su zo ba talauci ba zai zo ba a to jinya zai ce ni salamu alaikum ina ga mai hana ni idan jinya yana nan yana nan kuma sannan mutuwa ita ma za ta kawo hari akwai jinya akwai mutuwa haka ne kuma kana sarkin wallahi sai Allah ya jarrabe ka da wanda kake tsoro yana gargashin ka ka rasa yadda za ka yi ba yadda za ka yi kuma sai ka ba Allah don sai ga Allah ya jarrabe ka da matarka duk abin da kake ita kake tsoro ko Allah ya jarrabe ka da wani wan ubanka kana mulkin ma kana tsoronsa ya mutu masifa ya rayu masifa ko Allah ya jarrabe ka da wani aboki kurin kana mulkin kana tsoronsa ta ko ina akwai barazana ko kuma kana tsoron sojojin naka kar ba haɗa baki da wani akai heka to duk wannan maganin su ka ji tsoron Allah ka bi Allah amma mulkin Allah karare ne duk waɗannan abubuwan da suke bujurowa ba sa bujurowa a mulkin Allah ina fata kun fahimta shi yasa aka ce al'ama karare allazi laysa dunahu munta wanda kuma bayan sa ba mataga bayan Allah ba wani shine munta hadin in kuna so ku gane abin da ake nufi to akwai wasu hikimomi da farko za ka iya zuwa gurin hakimi gurin mai gari in ka je abin bai maka ba za ka tsallake gurin bulama in bai yi ba za ka je gurin hakimi in bai ba za ka je gurin sarkin yanka ko idan alkali ne karami za ka je a ma hukunci hakimi ya ma hukunci in bai yoyi ba ka ɗau hukuncin ka kai holin sayan daga nan ka kai gurin alkali in ka ki ka kai gurin alkalin alkalai idan alkalin alkalai kaga ba zai ma adalci ba sai ka je gurin shugaban kasa ya buga masa waya ya ce gaba yadda yake so shugaban ƙasar ma kaga ba zai ma waya ba zai ka ɗau ƙaran ka kai majalisar ɗankin duniya haka ne ko to iya Allah ka je gunsa ba inda za ka ƙara zuwa daga Allah shi kenan kar in hukunci ne Allah ya yi an gama ba taruwa idan ƙara ne ka kai wa Allah bayansa ba inda za ka yi ƙara ka kai ƙara duk waɗannan da lissafa ma gurin Allah za su je shine fasaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to tun da gunsa za a je ka fara zuwa gunsa mana ka huta in ma su don ka haka in ka ce na je gurin Allah to nan gaba kowa zai zo gurin karka sake ganin cewa za ka je wani guri duk mutumin da fa ya ce na bar wa Allah kaga kuma ya koma ya ɗaukaka ƙara dama bai bar wa Allah bayan ka bar wa Allah ka ɗauka ƙara to baka san Allah ba ai shine fasaran ai Allah ya isa ba ka ji ana cewa kotun Allah ya isa ba sun ma hukunci ba kamar kotun akwai gaba ka je gurin Allah amma duk mutumin da ya je kotun Allah ya isa ma daga bashi ya zo gurin Allah rabu da shi wani azzalamin ne ya fi wani azzalamin zalunci wani ne ya fi wani wanda ya da Allah ya je kotun Allah ya isa ma ai ba zai je ba anan zai zaya amma tun da sai da ka je wannan kotun Allah ya isan sannan wai ka ce na haƙura na barwa Allah ai da za ka haƙura ka bar wa Allah ma ba za a je wannan kotun ba to ina fata kun fahimta bayan sa babu kowa a gurin Allah yake tsayawa a gurin Allah yake tijewa Allah ya ganar da mu
wala wara'ahu marma wala wara'ahu a bayan sa marma babu wani abun buri ko abun jifa babu shi eh babu wani abu da za a yi buri in dai zaka nema gurin Allah shi ne bayan sa kana ganin babu wanda zai iya baka in Allah ya bayar ba mai hana ba idan Allah ya hana ba wanda ya isa ya bayar idan Allah ya raya ba mai kaiwa idan ya kai ba mai rayawa to shine fasaran wala wara ahu marma kenan az-zahiri la takayyulan wala wahama Allah ya Allah mabayani ne eh yaqinan a yaqinan la ya takayyalu la zannan a ba zato bane wahaman ko babu wani wahami a lamarin sa mabayyani ne tafakkaru fi kalqin lahi wala tafakkaru fi lahi fatahliku al'ajazu an darkul idraku idrakun albasu bi zatin lahi ishraku mabayyani ne amma ba a fili ba in kana so ka ganshi ka duba ka gani in kana so ka ga Allah ka kalli rana in mutum ya ce yana so na san Allah sai ka ce zo ka kare wa rana kallo ka ce duk kwan duniya ta rasu guri daya hasken ya kai rana ka ce a to duk duniya a sa masa lantarki a haska da dare daren ya yi sai ya zama rana kuma a zo a tara hayaki da ƙura a turnike duniya ya yi sai ya zama dare ba wannan ba kuma ga karewa ranan kallo ga ta kwal ba waya ba inda tara tara a cikinta ba haske ne kadai ba na ɗaya in za ka yi shanya ba yin shanya da hasken lantarki da lantarki ya busar maka labarai amma da rana ake shanya jama'a ka ji ɗaya idan duniya ruwa ya yi ruwa in ana so amfani ya tafi ba a hura masa wuta ka ji a gonan ka nan ka hura wuta nan ka hura wuta ruwa ya kama amfaninka za a sai ya gaba kurin ba a ruwa ba kwana ɗaya biyu Allah ya danna rana shi ke na amfanin zai ta da rana amfanin yake ɗaguwa da rana ina fata kun fahimta idan kuma aka gasa ranar kwana ɗaya biyu ko aka yi ruwa kuma sai amfani ya ci gaba da tafiya haɗi in za a surfa shi an fitar da yi a rumbu ba a neman komai sai rana idan rana ba ta fito ba an fasa shanya ba a yin shanya babu rana ina fata an fahimta idan babu rana ka ce an yi limlim ba ranar ne babu limlim ɗin damuna ma idan an yi sai ku kwana uku kayan ku bai bushe ba wannan ranar da muke ganin ta a nan ita ce a nan Nigeria idan ka je Kamaru ma ita ce in ka je South Africa ma ranar wannan ita ce dai guda ɗaya idan ka je Brazil ita ce idan ka je Argentina ita ce idan ka je Latin America ma ita ce in ka je USA ma ranar dai wannan rana ce idan ka je raya ma dai ita ce in ka je kanada ita ce yau in ka je germany ma wannan ranar ta yau ta yau ce yau muna yaushe jama'a lahadi yanzu idan ka je china sha ɗayan dare ya yi yanzu a china karfe nawa ne a nan ba karfe uku ba to su hudu awa bakwai za mu nema hudu biyar shida bakwai takwas tara goma an doshi sha ɗayan dare yanzu a china idan ka je amerika da ƙyar idan ƙarfe takwas ta fice yanzu ƙarfe uku ƙarfe biyu ƙarfe ɗaya sha biyu sha ɗaya goma ƙarfe tara takwas ne yanzu yanzu amerika ƙarfe takwas ne na safe sai na sha ɗayan dare ya kusa amerika ƙarfe takwas yanzu rana ta fito kuma duk ana yau ɗin dai ba wanda ya zai ce yana jiya duk muna lahadin yadda muke ganin ta ita suke gani ita da ya ce kwal a can ita ce a nan ita ce a nan ita ce duk ta yi wa duniya ita kaɗai to man gaya ma Allah ɗaya ka yarda tun daga rana ɗaya ya kawo ta yi duk duniya shi ana nuna ma wannan ranar biyu ne ba ɗaya ba ce duk duniya ta yi sa'ayi to alamun ka yarda Allah ɗaya ne an ce da mutum rana nawa ne zai ce kwaya ɗaya ce tal akwai duniyar da ba ranar in mutum kaga yana rike gunki ɗaya biyu ya ce ba ya ce rana ɗaya ko sai maka Allah ya kawo rana ɗaya ta yi maka har kake cewa gunki biyu ku tukun za ka bauta wa rana ɗayan wannan a duniyar ko ina ita ce to ya kamata ubangijin ranar nan a bauta masa kuma ka gane a nan za a gane na Allah ne mu a nan muna nan a kararar rana shi za a ke cewa yau mal kiyamati to saboda haka Allah mabayyani ne duk abin da ka gani kuma za ka yi mamaki in ka duba bishiya ka dube ta sosai tana da rai ba ta da numfashi abin da zai baka mamaki yana da rai amma babu numfashi idan ka duba mutum yana da rai yana da numfashin ga kuma in kana tunanin numfashin ne ran ka zo wani da mutum ba numfashi ya mutu ba numfashin ga bishiya yana rayuwa an ga dama ba numfashin ma za ka rayu ka taba ganin bishiya yana numfasawa ba amma ba shi da rai yana da rai ya iya ka aya sannan kuma idan ka duba ka gani Allah cikin ikon ka kace numfashin ne rayuwa sai a gida ka a nuna ma kifi a ce zo yana da numfashin in ka fito da kifi waje yana numfashi amma ya ga kogi kuma sai ya daina in an ga dama wai ka daina ne ba yi ma za a rayu duk lokacin da ka fito da kogi kifi kogi me kuke cewa ka fito da kifi a kogi to za a ga yana bude nan yana numfashi yana numfashi kamar da yi kogin ya nutse zai yi wata biyar wata hi da bai shaki numfashin ba kuma yana rayuwarsa dan ya fito ne yake yi yana ciki baya yi in in ya fita waje iskan da iskan yake numfashi in ya shiga ciki da ruwan yake numfashin shi ruwan an canza iskar da ruwan abin da ake da iskan kuma shi za a yi da ruwan ina fata kun fahimta to shi kenan ga dore na ruwa don hankalinka ya kwanta in ya fito waje yana cin ciyawa ka dubi hancinsa in ka ce kifin baka yadda ba to shi dore na zai fito waje in ya fito waje zai wata goma wajen kuma in ya yi ruwan ba zai fito ba zai wata goma ka fahimci wannan in ya fito waje yadda kowa zai rayu a waje zai rayu ciyawa ma zai ci in ya yi zindim ya koma kogi za ka yi wata mutanen da suke zuwa tari sai dai a ce nan ruwan da dori na ma wata biyu za a yi ba a gan shi ba ran da ya tayi fitowa zai fito da hancin haka fur fur ya yi miƙe ya yi ƙar to yi kenan zai yi sati biyu ma ko ku bai fito ba yana hutawa a rayu da numfashin kuma a ɗauke numfashin nan kuma al'amarin ya rikice ma ga mai numfashin a zahiri kuma ya dawo ya dai kai Allah kuma ya koma cikin ikonsa ya halarci barira ka zo kai kallo rabi mutum rabi kifi kansa na mutum da gashi da komai fuskan na mutum kuna ganewa bayan wannan kuma duk surar da Allah zai wa mace Allah ya mata amma daga cibiyanta zuwa nan kifi ne in ga haka zaka kankare bawon in ya ga kogi kifin ne abokansa sai ya ga cikin teku ya zauna ya yi ta rayuwa ya yi ta rayuwa ran da ya fito shan iskan waje in ya fito waje bakin kogin sai ya jingina ya zauna in ya zauna bakin kogin shikenan sai kuma ya zo yana gyara gayinsa yana tufka gayinsa da kansa yake yin ba na labari yake yin kilo idan nan garin kuna hausa hausa zai yi idan kuna turanci turanci zai yi iya yaran ku ima yaran sa in ka zo kusa da ita sai ku fara hira da yarinya kyakkyawa kuna hira eh kai ma bahaushe ne mu anan cikin ruwa muke rayuwa ce in kun gama bera kuma sai ta koma kogin an gama sai wani lokaci rabi mutum rabi kifi wai a nuna ma wannan rabin kifi ne rabin mutum ne in ta ga kogin ta daina numfashi in ta fito fili kuma sai ta bar numfashin kogin ta yi da wannan ba dan komai yasa muke nuna muku haka ba dan a bayyana muku Allah a fili wannan aikin da ya ka gani Allah ne mai aikin nan aikin nan na rana ka gani wanda yake gudana da yi Allah ne yake gudanar da ita in ka ruba watan nan Allah ne yau idan Allah ya dauke rana bai fito da ita duk duniya za a mutu yanzu duniya zai rikice kurin an rasa gabar an rasa yamma gaba ɗaya yi ga wani hali amma bai taɓa yin haka ba sai lokacin da ya alkawari ya cika kuma watan nan da zai fito da yi ku duba ku gani da yi za mu gane kirge sai a rage yi a rage yi daga kaga wata zaka ce kwanansa kaza ne da kaga wata kwanansa kaza ne har ya koma ya zama siriri mu ce yau ko gobe zai kama in ya kama kuma siriri in ya zo daren sha hudu kuma ya cika daidai ba mai wannan aiki sai Allah idan ka je kogi ka kalla rana ɗaya da Allah yana so duniya duk zai limi dan ba kwa zuwa bakin kogi ne in ruwan ya tunkaro ba sai haɗe da sama wallahi in kogi ya karo yana zuwa teku in yana tumfari za a ga anya ba zai rufe sama ba da an bayi izini rana ɗaya duniya labari amma ya zo saboda al'umman annabi saboda alfarman annabi muhammadu yana zuwa sai Allah ya sauwaƙe ya sauwaƙe abin ya zo da sauƙi to Allah ya ganar da mu mu matsa gaba kaɗan dai mu je babi albaɗini taƙaddusan la'umma baɗini shi Allah sarki ne na baɗini na ɓoye amma ba da shamakin ɓuya ba tagadusan Allah ya tsarkaka la'udumin a ba da sheshe ba ne yana nan don ba ka ganin zakar ka yi tsammanin ko babu ne yana nan wasiya wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma wasiya Allah ya lawaci rahmatan rahmansa kulli shay'in ya walaci komai wa ilmin da saninsa sanin Allah yana kewaye da komai rahman Allah kuma yana kewaye da komai alimin nabi jami'il ma'lumati محيط علمه بما يجرى في تقوم الأرضين إلى أعلى السماوات لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء على سكرة السماء في ليلة الظلماء ويدرك حركات الذر في جو الهواء ويعلم سر واقفها ويدل على هواجس الرمائر وحركة الكواجر وكفية السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في آذال الآذال لا بعلم متجدد حاصل في ذات بالهلول والانتقال علمي ne yadda yake kadimi ilimin kadimi kadimi ne wa rahmatu rahmansa kuma ya loci komai duk abin da ka gani akwai rahmar ubangiji kaɗan daga cikin rahmar ubangiji in dabba ta haifi ɗa sai ka ga ta ɗaga ƙafa ta tsallake shi saboda rahmar ubangiji kuma za ta ya nono ɗan sai uwar ta jira rahamar ubangiji ne to babu abin da rahamar ubangiji bai wuce shi ba ko menene ka gani akwai rahamar ubangiji a tare da wannan abin
wa ilma ko kuma sanin sa wa azbaga ala awliyaihi ni'aman umma gaba ga Allah ya yalwata a kamala ya cika sa bin rahamatul kasati da rahama ke babbe wal ilmi da ilmi al mubtasu wanda haka ke bai bil hidayati da hiya ala awliyahi ga waliyansa almu'minuna sune mu'minai ala qadari kamalatin bisa ga gurgurdan cikansu wa maratib ya halatihim da darajojin halayen waliyan kowane wali da irin nasa daraja kowane wali da irin nasa halin dan waliyan ba iri ɗaya bane wasu malaman malaman hadisi ne kula da hadisin ne suka zama waliyan Allah wasu malaman malaman nahawu ne saboda sun tsaya ka'in da na'in da gyara larabci kar a yi banna ta nan Allah ya mai da su waliyai wasu malaman kuma malaman ƙur'ani ne sun tsaya sun rage ƙur'ani da gaskiya dan na baya ya zo su koya masa a nan suka zama waliyai wasu kuma malaman tauhidi ne Allah suka ɗayanta wasu kuma masana Allah ne sun zama waliyai a kowane zamani kuma da waliyi bayan wanda ka sani na malamai kuma kowane guri Allah ya ajiye waliyansa ba sai guri ɗaya ba a cikin likitoci akwai waliyi a cikin masu aikin ɗamara 'yan sanda akwai waliyan Allah a cikin sojoji akwai waliyan Allah a cikin 'yan kasuwa akwai waliyan Allah haka majema haka dukawa haka sarakuna haka talakawa haka makazi haka kutaru haka guragu haka muskinai hata ma'aikatan gwamnati a cikinsu akwai waliyan Allah haka gwamnoni haka kowanne guri Allah yana ajiye ajiyarsa amma shi Allah shi ya san abin da ya ajiye a gurin amma bisa ga zato da kyautatawa a cikin malamai sun fi yawa waliyan ina za a je a same su sai ka ce a je inda bayin Allah suke nagari duk inda ake kama sunan Allah ake kama sunan annabi in neman waliyan za a je a je gurin an fi samun su amma a ko'ina akwai amma wannan guraren da ana Allah annabi kuma an tsaya dan Allah to fa in ana neman su to a neme su a wannan gurin sannan kuma kowane zamani da waliyin da yake zuwa waliyi in zai yi daraja zai yi darajarsa ne a zamaninsa kamar irin su abu da ƙadiri jilani to a zamaninsu ba ya su ina fata kun fahimta kamar irin su junaidu sultan al'auliyawu to a zamaninsu ba ya su irin su abu yazid al-baslami a zamanin su ba su ina fata kun fahimta irin su shabali a zamanin su ba su irin su sam'unul majanun irin su bashar al-hafi irin su muhammadu dan dinari to da a zamanin su ba irin yaso a darajar da Allah ya ba su irin jikan annabi Ali Zainul Abidina wanda kullum sai yayi wa Allah sajada 500 sajada dubu raka 500 irin su Rabiatul Adawiyya wa'annan su ma a zamanin su baya su to in ka bada ka kai adalci a zamanin Shehu Tijani kuma hatta yin kiyama ba wali irinsa to wannan shine magana da adalci wa'ancan da aka yi su a zamanin su baya su a zamanin shehunmu kuma hatta yin kiyama to babu wali irin shehu tijani radiyallahu anhu kuma shine shugaban waliyan kuma ya taro darajar da waliyan na farko ba su taro ba in ka ji alaga ta malam ya aka ya aka sai mu ma dalla dalla annabawan da Allah ya aiko su kowane annabi da darajarsa kowane annabi da zamaninsa zamanin annabi nuhu ba ya shi annabi adamu haka aka zo zamanin annabi anushu aka zo zamanin annabi shitu annabi anushu har ya zo zamanin annabi idrisu ba ya shi haka zamanin annabi nuhu a zamanin ba ya shi har abin ya zo zamanin annabi ibrahima zamanin annabi ibrahim ba ya shi har ya zo zamanin annabi musa har ya zo zamanin annabi isa to ya zo zamanin annabinmu annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon annaba kuma shine shugabannin annabawan gaba daya wa'annan da suka fara zuwa annabi suka yi wa aiki duk annabin da kaga ya zo yana gabatar da matsayin annabi Muhammadu ne matsayinsa zai gabatar a hakika kuma annabi ne shugabansu kowa kaga yana bayani annabi yake gabatarwa ga annabi Muhammadu zai zo a lokaci kaza a guri kaza a yanayi kaza a zamani kaza don da aka tahi shi annabi shi aka ba wa aiken duniya duka amma su wayannan annabawan daga bangare sai bangare sai bangare amma annabin mu Allah ya ce ma arsalnaka illa ka abadan linnasi bashiran wa nadhira to wannan waliyan da suka zo gaba daya a zamanin su baya su amma zamanin shehu tijani har ta yin kiyama babu wani irin shehu tijani mu muke faɗin haka sauranmu kuma na 'yan tijjaniya suka ce tun daga farkon duniya har ƙarye ba wani irin shehu tijjani to mu mun yi magana ne akan fahimtar mu yawwa mun yi magana ne akan fahimtar mu abin da muka sani da yadda bincike ya nuna mana amma sauranmu su za su ce tun daga duniya hatta yin kiyama babu wani irinsa to Allah kuma shi ne masani amma mu abin da muka faɗa daga zamanin shehunmu hatta yin kiyama don mun ji ya faɗa da bakinsa ya taso daga sallan juma'a shautu jani ya ce yau ya zauna a ƙofar gidansa ya ce mun tadda matsayin audul ƙadiri jilani kaga ai cewa ya yau muka tarar kuma mun ɗaura masa daraja daraja arba'in wanda yi ba yi da yi kaga sai da aka tarar fatukun aka fice yi ba cewa ya tun da mun fice ba yau ya ce mun tarar da shi tun da yau mun tarar da yi kuma yau din mun dora masa maki arba'in da bahi da yi aje a duba jawahir da ma'ani aje a duba durratul karida sharhin ya gusatul farida abinda muka ciro a bakin shehu to da yi muka kafa hujja saboda haka shugaban waliyai a wannan zamani ya tayin kiyama babu irin shehu tijani kuma kowa yana sha yana sha ne da tekun shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu mu tijaniyawa to sai mu nemi albarkacin shehunmu albarkacin almajiransa albarkacin malamanmu mu ma Allah ya samu daga cikin bayinsa auliya ullahi wanda Allah ya yarda da yi kuma an za mu roƙi Allah to yi Allah ya ba mu darajar da ya dace da mu ba mu za mu ce muna son kaza ba Allah ka duba darajar da ya dace kuma an ka ba mu ka iya mana kar ka bar mu da wayen mu kar kuma ka bar mu da dabarar mu
na'am ni'aman umma wanda ya ba su ni'ima na cikakke mhm.
wa ba ta bihim rasulan min anfusihim urban wa ujma ba fihim Allah ya aiko daga cikin su rasulan manzo annabi mursali amara aka umarce bi ta baligir risalati da iya da manzanci mausufan bi kaunihi an zubata da kasa wancan min anfusihim daga cikin su na urban wa ujma Urban ga larabawan wa ujuban da gwarawa da larabawan da gwarawan gaba daya Allah ya ku annai Muhammadu dan Allah ya ce wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin mu ba mai koko ba ce kai rahama ne ga talakai baki daya Mhm, gaba kaɗan wa azkahum mahatidan wa man ma azkawun kuma shine bi su tsarkaka mahatidan wajen asali annabi ya fi kowa asali wa manma da karuwa ya za duk lokacin da ka zo za ka yi bayani akan iyayen annabi to kar a ji wata magana ta fita bakin ka face sai dai alkhairi dai shi ya fi kowa asali annabi ya fi kowa iyaye kuma ya fi kowa daraja kuma annabi ya fi kowa alfarma sannan ya fi kowa matsayi gurin Allah duk wani mai matsayin da mai darajan da mai alfarman da mai alkhairin gaba ɗaya alfarmansu daga alfarmansa ne duk wani alfarma daga alfarman annabi ne in ma kaga mutumin yana da alfarma daga alfarmansa ne duk wani mai daraja da ka gani darajar daga darajarsa ce duk wani mai matsayi matsayin da kaga ya samu daga matsayin annabi dalilin annabi ya samu matsayin ba wanda ya sai samu komai sai da izinin annabi ko kafiri ko musulmi kaga Allah ya bashi wani mazai wallahi alfarman annabi ne in ya gane haka ne in bai gane ba a ganar da shi kuma in an ganar da shi bai gane ba mu Allah ya ganar da mu ba wani wanda yake da wani mazai sai alfarman annabi ba dan dalilin annabi ba da yanzu duniya ta tashi ai saurarawan ma da Allah yake wallahi alfarman sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mhm wa arjahahum aqlan wa hilma arjahum annabi ya rinjaye kowa akalan wajen hankali wa hilman kuma da juriya da sanyin hali dan an ce duk hankalin mutanen duniya wallahi da za ka tara su guri daya akan hankalin annabi kaman a rairayi ne na duniya ka dauki rairayi kwaya daya ka dau sauran rairayi na duniya me ka dauka to haka yadda hankalin annabi ya rinjaye hankalin kowa da kowa yake a cikin rairayin duniya a ɗaura su su keli duniyan nan a ɗaura ta su keli rairayin ta kuma a ɗaura rairayi ƙwaya ɗaya haka hankalin kowa yake akan hankalin annabi muhammadu ba dan ma an ce a gwada bai babu daman gwada bai ma kamata ma a gwada bai to ya fi kowa rinjaye wajen hankali ya sa annabi ya roƙa mana lahira ya roƙi Allah mu zuwa ƙarshen zamani ga yi mun zuwa gari mun ji tsoron Allah